لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى بيرغ وتر ربيع الآخر shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 31 ga watan 10 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba manta bayan kuwa mana cikin madakhilu shaitan e fasali na biyar madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yakan bi wajen shigarwa dan adam domin halakar da shi malam ya kawo mana guda biyu daga ciki mana kan na ukun ne na farko shine jahilci na biyu fushi na uku san duniya to akan san duniyar muke lokaci muka dakata malam ya fara da kawo mana ayoyin alkur'ani wanda suke bayani game da zargin san duniya yanzu kuma zai gangara zuwa ga hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kafa hujja da su game da bayani akan muni da ke cikin zakkewa duniya da miƙa mata zuciya gaba ɗaya malai ce wa kama hazzarana Allahu min ad-dunya kamar yadda muka ji ayoyi a baya yadda Allah maɗaukakin sarki yake gargaɗin mu game da rungumar duniya da makalkale mata hazzarana minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aiban hakanan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma bai kasa a gwiwa ba wajen gargaɗin mu da jan hankalin mu game da ita duniyar fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mala ya fara kawo hadisin abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna dunya hakika duniya hulwatun me zaki ce khadiratun kuma koriya ce me annabi yake nufi da wannan sallallahu alaihi wasallam shine ɗaya daga cikin mafi daɗi da mafi soyuwar ɗanɗano a wajen ɗan adam shi ne zaƙi haka ne ɗan adam yana son abu mai zaƙi saboda haka duniya yadda take a baki tana da zaƙi idan abin da ya shiga yanzu in ka ɗauki alewa ka sata a bakin yaro ya tsotsa to in za ka fita da ita sai ka sha wahala saboda ya ji abin da ya ji na zaƙi ba zai yadda ba to haka duniya take a bakinmu duk lokacin da duniya ta shiga bakinmu muka ɗanɗana muka ji zaƙinta to mu iya fitar da ita mafarzar mu yadda ita abu ne mai wahala a gare mu yan wannan fata an fahimci misalin ko sannan kuma yace khadiratul koriya ce a mafi kyan kala da ido yake so shine kori eh daga cikin mafi kyan kalar da ido ido yake son kallo akwai kori shi sa za ku ga hatta tufafin da yan aljanna za su sa a cikin aljanna wani iri ne kore ne aliyahum thiyabu sai ce me sundusin khudurun واستبرق وكل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا تفافن da 'yan aljanna ya saran tashin alkiyama kore ne sannan za ku ga ciyayi da tsirrai Allah madaukakin sarki ya halice su da kalar kore masana ma suka ce koran koriyar ciyawa ko koran ganye yana ƙara wa ido ƙarfi vitamin ne da ake so ido ya rinka kallon sa shi sa ku ga shi a al'adar bature da wahala ya je gida bai yi shuke-shuke a wajen ba saboda ya rinka liƙuwa yana kallon wannan koriyar ciyawa da sauransu saboda haka kore kala ce mai kyau da ido yake son kallo to haka duniya take a wajen ga zaki a baki ga kuma son kallo a ido haka duk abin da yake da wannan kalar barinsa da wuri abu ne mai wahala haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wasafa mana duniya domin mu fahimce da take a wajen mu tana da zaki a baki tana da kuma kyan kallo a ido sai ce wa inna Allah hakika Allah madaukakin sarki mustakhlifakum fiha ya sanya ku halifofi a cikinta ya sanya ku mamaya a cikinta an aka ce halifa shine wanda ya zo a madadin wani ko wanda ya zauna a madadin wani shine halifa shi sa ka'ida duk ɗan adam gaba ɗaya tun daga kan mahaifinmu annabi adam alaihi salam har zuwa dan adam na ƙarshe da za a halitta dukkanin su halifofin Allah ne a doron ƙasa haka ne wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi bi khalifa eh Allah madaukakin sarki yace da mala'ikunsa zan sanya halifofi a ban ƙasa saboda dan adam halifan Allah ne a ban ƙasa ba ana nufin ya mai gurbin Allah bane a'a zai zo yayi duk abin da Allah yake so ne ya kuma bar abin da Allah baya so shine abin da ake nufi da halifanci kuma za ku ga duniya ne yadda take tun daga farkon ta zuwa ƙarshe wasu ne suke halifantar wasu wasu ne suke mai gurbin wasu da annabi adam alaihi salam ne kadai a duniya daga shi sai ƴaƴan da suka fara haifa sai ya kasance babu su kuma sai ƴaƴansu da jikokin su su ma suka tafi wasu suka zo haka wasu suke tafiya wasu suke mai gurbin su har mu ma Allah madaukakin sarki zai kawo mu da ba mu bane da kakannin mu ne na sama can yanzu babu irin su ko ɗaya yanzu kuma mu ne wata rana ma dukkanin manan wajen da muke masallacin da za a nemi kowa a rasa haka ne kun ga mun tafi kenan wasu sun me sun me gurbu to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inna allaha mustakhlifakum fiha hakika Allah madaukakin sarki mai sanya ku halifofi ne a cikin wannan duniyar da kuke da take da irin wannan siffar sai ce fa yanzura Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya duba ya ga kaifa ta'maluna yaya za ku yi aiki wani irin aiki za ku yi shi ne dalili Allah maɗaukin sarki ya halicci duniya ya ƙawata ta don ita duniya yadda Allah maɗaukin sarki ya halicce ta bai halicce ta ba sai da ya sanya duk abin da mutum yake bukata a cikinta sai da Allah maɗaukin sarki ya halicci duniya ya halicci ruwa ya halicci duwatsu ya halicci bishiyoyi duk wani abin da ka sani mai amfani da zai wa ɗan adam amfani da ɗan adam zai so shi a cikin duniya sai da Allah maɗaukin sarki ya halicce shi ya ajiye sannan sai sauko ɗan adam a cikinsa sannan ɗan adam ya sauko a cikin duniya duk abin da adam yake bukata akwai shi a cikin duniya to Allah madaukakin sarki ya sako da mu cikin duniya ne na ce ya sako da mu idan muka yi la'akari da sako da babanmu na farko da aka yi annaba adam cikin duniya domin ya gwada mai ga wannan irin aiki zabi shine fa yanzura kaifa ta'maluna sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fattaqud duniya ku kiyayi duniya annabi da kansa yake mana gargadi fattaqud duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce mana ittaqullaha ku kiyaye Allah madaukakin sarki to annabi ya ce mana fattaqud duniya ku kiyaye duniya wattaqun nisa sannan kuma ku kiyaye mata ina fata an fahimta karshen hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa saboda farkon fitinar da banu isra'ila suka fara afkawa a cikin ta ta jawo musu duk matsalar da ta jawo musu Allah madaukakin sarki ya tsire musu albarka akan harshen annabawan su guda biyu annabi Dawud da annabi Isa suka shiga bala'in da suka shiga har zuwa yau ta kasance farkon ta mata suka fara haifan musu zakkewa mata ina fata mun da ina ce zakkewa mata ba wai ina nufin lalata da mata ba a'a matar mutum ko yarsa dukkanin sun shafi matan da ake nufi ma'ana za su biye wa matan saba Allah maɗaukakin sarki mata za su sa su si abin da ba daidai ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake mana gargaɗi cewa ya ayi wallazi na amanu inna min azwajikum wa auladikum sai ce mai aduwan lakum fa hazaru Allah maɗaukakin sarki da kansa yake gaya mana sai da ya mana kira na gaba ɗaya kira na imani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum haƙiƙa daga cikin matayenku wa auladikum da ‘ya'yayenku a duwan lakum akwai wanda suke makiyanku ne fa hazaru ma Allah ya ce ku kiyaye su ba ana nufi makiya da ya sa rika fito na fito da kai ba a'a wanda za su sa ka saba wa Allah maɗaukakin sarki ƙarshe ka je ka shiga wutar jahannama akwai ƙiyar da tafi wannan babu ƙiyar da tafi wannan to shine abinda shine abinda Allah maɗaukakin sarki yake mana ishara anan kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara akan sa game da bani Isra'ila mutum zai yi abin da yake saban Allah ne saboda matarsa ta sa shi ko saboda mace ta abin nan ɗinsa wasu malamai suka ce wata mata ta sa aka kashe annabi haya da mahaifinsa annabi zakariya daga nan kuma duk bala'in da suka shiga ciki suka fara shiga ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye ma da dai mahalli shaɗi idan kuka kalla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda jin kansa da al'ummarsa da yadda yake son mu yi mana gargaɗi cewa mu kiyaye duniya to kai ya isa wannan kadai magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin ka na mai hankali mai tunani ka san wannan annabi yadda yake san mu yake kauna mu yake ririta mu ya ce maka kiyaye duniya ya kamata ka kalli duniyar nan ya kamata ka kalle ta da kyau tun da ya ce ka kiyaye ta ka kiyaye ta in ko baka kiyaye ta ba to wallahi za ka ga abin da baka bukata za ka ga abin da baka so wannan hadisi ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi a cikin كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء باب اللي كبياني أكما في يوم الجنة تلكاواني حديث النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن كبودك الصحابي عبد الله بن عمر الله يكارى مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مزان الله إرادة أمتي سأر تبت أغريش كاليتي قد أفلح من أسلم حقيقة تبس يا ربوتا ya ci nasara man aslama shine wanda ya musulunta wanda ya miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki dukkanin al'amuransa ya miƙa su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi ya ce irin waɗannan mutane to ya rabauta waruzika aka ne ko waruzika kafafan sannan kuma aka azurta shi ya samu arzikin da yake daidai ruwa daidai tsaki in aka ce kafafan shine arzikin da yake malahu kifaya akwai zai isar da mutum ya samu abin da zai ci a lokacin amma ba sai ya samu extra ya aje ba ba sai ya tara rara ba idan abincin zai sami abincin da zai ci ba sai ya aje buhunhuna a cikin gidansa ba idan gida ne bai yana da gidan da zai zauna ba sai ya tara gidaje ba ina fata an fahimta idan tufafi ne zai samu tufafin da za su ishe shi ba sai ya tara tufafi himili guda ba irin waɗannan ake irin wannan arziki shine irin arzikin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani anan kuma shine irin arzikin da Annabi ya roki Allah Allah ya bashi kafafan daidai gwargwado idan aka fita a samu a samu a kawo a ci ko da ba a je rara ba annabi kira da abinci tsar tabbata a gare shi ce waqannahu Allah bima atahu abin da uku kuma shine Allah madaukakin sarki ya wadatar da shi da abin da ya bashi abubuwan nan guda uku annabi ya ce duk wanda ya same su to ya gama rabauta raban duniya da lahira ka same su na farko shine ka musulunta ka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki dukkan al'amuranka Allah ne mai saka shine mai hana ka na biyu Allah maɗaukakin sarki ya baka arziki daidai ruwa daidai gwargwado saboda gwargwadon yawan arzikinka ɗan uwa gwargwadon yawan hisabin da zaka fuskanta idan ka mutu idan ka tara dukiya da yawa to wallahi kowace kwabo wallahi sai maka hisabi akan ta wallahi ɗan uwa idan ka tara dukiya ma duduwa yadda irin wacce muke so irin wacce muke so a bamu wallahi kowanne silai daga ciki filla filla sai Allah ya maka hisabi akan shi a ina ka same shi ya kuma ka kashe shi duk sai ka yi bayani kuma to kaga gwargwadon yawan dukiya ka gwargwadon me gwargwadon hisabin ka shi sa ko da an ka dauki talaka mutumin kirki da mai kuɗi mutumin kirki to talakan nan sai ya fara tsira ya tafi aljanna kamar mai kuɗin da ya tafi saboda shi hisabi sai an ta bayani sai an ta kawo komai da komai accountability sai an kawo komai sai an yi komai sai an yi riga shi gidajen ka guda nawa ne filayen ka guda nawa ne account ɗinka guda nawa ne nawa ne na cikin gida nawa ne bai kamallaka duk kowanne sai ka kawo sai ka yi bayanin da kuwa kun gwanda akwai wahala sai akwai wahala duk da dai dukiya ana santa ana santa amma kuma akwai wahala wallahi idan Allah madaukakin sarki ya bayar Allah madaukakin sarki ya bada ikon yadda za a fahimta ita cikin alkhairi yawa kaga wannan shine annabi yake cewa madalla da dukiya mai kyau a wajen mutum mai a wajen mutumin kirki dukiya dukiya kirki a wajen mutumin kirki haka annabi ya faɗa madalla da dukiya kirki a wajen mutumin kirki shi ne zai yi abin da Allah maɗaukakin sarki ke so da ita kenan sannan abu na biyu shi ne Allah maɗaukakin abu na uku shi ne Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da kai da abin da ya baka abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya baka na arziki wanda kai shi ka iya mallaka ka gode wa Allah kansa ka daina hangen na gaba me Allah maɗaukakin sarki ya baka gwargwadon arzikinka to ka gode wa Allah a kansa duk wanda zai rinka kallon wanda ya fi shi ba zai gode wa Allah ba ka'ida kenan inda zaka rinka kallon wanda ya fi ka arziki a duniya to wallahi da wahala ka iya gode wa Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki da kansa ƴan uwa ya ja hankalin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum bi zahratal hayati dunya linaftinahum bi sai ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah madaukakin sarki ce wala tamuddanna aynaka ya rasulullah kada ka rinka miƙar da idanka ka rinka miƙa ganinka kana kallon abubuwan da muka azurta su da su abubuwan da muka jiyar da su daɗi na kyale-kyale da abubuwan duniya mun ba su wannan ne Allah ce li naftinahum fihi dan mu fitine su a cikin duniya dan mu fitine su a cikin dukiyar da muka ba su ma'ana dan mu jarrabe su haka Allah ya ce da manzansa kada ya rinka mika idan sai yana kallon abin da Allah ya ba musu ka rinka kallon naka idan ka kalli naka sai ka kalli kuma na kasanka abin da kake da shi wallahi wani ba shi da shi shi yake bukata duk wallahi duk yadda kake kike rena kanka yan uwa yanzu idan kana gani cewa kana da abin hawa keke ne da kai wani a ƙasa yake tafiya wani idan kana da takalmi sandal shi wani wallahi slippers kawai yake da shi ba shi da sandal ko daya ba haka bane haka ne kana da kaya kala biyu wani kala ɗaya ne da shi in kala biyar ne da kai wallahi wani wani kala biyu ne da shi duk yadda kake rena kanka kafu wani to kullun ka kallon wannan sai ka gode wa Allah madaukakin sarki sai ka huta sai ka zauna lafiya shine abinda annabi yake nufi wa qanna'ahu Allahu bima atahu ya wadatu ya gode wa Allah maɗaukakin sarki da abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan hadisi ɗan uwa shi ma sahihi ne Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1154 kitabu zakka babul kafafi wal qana'a Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 3349 a cikin kitabu zuhudi babu ma jaa fil kafafi haka na Ibn Majah ya fitar da shi shi ma a cikin kitabu zuhud babul qana'a imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da hakim a cikin mustadrak hadisi ne ingantacce yan uwa hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammad Allah ka sanya arzikin iyalan gidan annabi Muhammad inji annabin da kansa yake yin wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam sai ce me kafafan ko kuma qutan qutan wa fi riwayati wata riwaya kuma yace kafafan duk ɗaya ne da kafafan da qutan shine daidai ruwa daidai tsaki kamar yadda ne bayani a baya arzikin da yake daidai gwargwado ba mai yawa can ba ba kuma a tashi arsa yadda za a yi ina ba ta an fahimta a ta fama a ta fama daidai gwargwado Allah maɗaukin sarki ya bashi arzikin da zai ci da iyalinsa idan wata matsala ta taso kuma a samu a gama da ita a lokacin to wannan rufin asiri kenan arzikin rufin asiri shi annabi yake roƙo ina fata an fahimta so da in zaka roƙi arziki ka rinka roƙo irin wanda annabi yake roƙo idan Allah maɗaukin sarki ya baka da yawan kuma shi kenan sai ka karɓa ka gode kuma sai ka ba Allah da shi eh amma da irin yadda muke roƙon arziki da yawa din nan Allah ya ba mutum dukiya malala gashin dinki yadda yara suke faɗa to idan Allah ya ba kuma sai ya baka da wayanka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da kansa yadda yake roƙon arziki kafafa ne yake roƙa kutan idan aka ce ala muhammad sun shafi shi kansa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa duk haka Allah ya roƙi roƙi Allah yake roƙi Allah madaukakin sarki ya ba su arziki shi sa sai ku ji labari an ce a gidan annabi wata rana an yi wata uku ba ɗora girki ba an ga jaririn wata guda uku ba ɗora tukunya ba ba wai abinci ne ba a ci ba kwata-kwata za a zauna ba abinci ne a'a amma abin da suke ci shine dabino da ruwa ya isa ya rike su ya isa ya rike su kamar yanzu ne misali a ce ba ɗora abinci ba amma za a ɗan so garin kwaki haka ina fata an fahimta da wasu abubuwa haka na kusa da na kusa da baki a ce kun ga Allah Allah an samu arzikin garin kwakin ko an samu arzikin dabino da ruwan ko to wannan shi ma arziki ne arziki ne saboda ita duniyar gaba ɗaya ta wato abin da nake so kalla yan uwa tunda Allah madaukakin sarki ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallam irin wannan rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce an yi an ga jaririn wata guda uku ba dora tukunya a gidansa ba kai ka san wannan duniya wallahi ba wani ababace ba wata ababace idan da a ce cin daɗi da tara dukiya da baje-baje da kaza shine rayuwar duniyar ita Allah yake so waye fa cancanta a gani a cikin wannan abu amma sai a yi jaririn wata uku ƴan uwa a gidansa ba dora abinci ba kai ka san wannan duniyar ba komai ba ce Allah baya ƙaunar ta kamar da za mu zo mu ji insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ibn majah wa an abdullah bin shakhir radiyallahu anhu hadisi na gaba ya kawo shi daga abdullah dan shakhir Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace na zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inji wannan sahabi abdullah bin shakhir وهو يقرأ ألهاكم التكاثر ألوكة النبي إرادة أمتي سأرى ثبت أقريش إلى كانت سورة التكاثر ألهاكم يا شغل تدكو التكاثر سنتار الدنيا jamma a duniya da tara ta sai na yi motoci sai na yi gidaje sai na samu kaza da kaza wannan abubuwan da kuke yi Allah maɗaukin sarki ce alhakum ya shagaltar da ku game da neman lahira sai Allah ya ce hatta zurtumul maqabir subhanallah kuna cikin san tara dukiyar nan kuna ta koka wajen tara duniya da hada ta hatta zurtumul maqabir har sai kun ji ku a cikin kabari a kwance shikenan har sai mutum ya ji shi a kwance a cikin kabari an sa shi a rami an kawo tukunya an mai da ƙasa shi ne Allah ce kalla saufa ta'alamuna sun ma kalla saufa ta'alamuna kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin ina ma za ku sani ilimi ne yake ne yadda al'amarin yake ma'ana haka al'amarin yake lokacin da muke ta kokarin tara duniya shi kuma ajalin mu ƙara kusanto da mu yake ƙara zuwa yake muna ta kokari gobe business kaza zai fada gobe zan samu aiki a waje kaza gobe kayan da na oda su zo duk wasu abubuwan na tara duniya suna zuwa kan amma kuma ajalin mu ƙara kusantar me yake ƙara kusantar me yake lokacin da wasu kayan kaza su zo na kasuwanci lokacin da wata ofa kaza ta fito ta aiki lokacin da aka samu wasu ɗimbin dukiya a lokacin sauran sati biyu ka mutu haka Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ya rubuta kuma wallahi ba zai canza ba ba zai canza ba ka samu kuɗin alhamdulillah kudi sun samu da yawa kana gani insha Allah ta'ala ka fita da talauci da matsin yau da kullun amma kuma sati biyu ya rage maka da zarar sati biyu ta zo shikenan kawai sai ka zance wani ya mutu shine hatta zurtumul maqabir har sai kun zirci makabarta Allah ya sa mu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta wannan aya kala bayan annabi ya karanta ta sai ya ce yaqulu ibnu adama dan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata duk wani abu dukiyata dukiyata gidaje na daloli na kazaɗi na kadarori na dukiyata dukiyata wahallaka yabna adama min malika sai annabi ce ya kai dan adam shin kana da wani abu ne a cikin dukiyarka a cikin dukiyar da kake cewa taka ce taka ce dukiya da shin kana da wani abu ne wanda yake naka ne illa ma akalta face sai abin da ka ci a cikinka ko ka sha fa'afnaita ka ƙarar da shi ya tafi ka je ka kasa yadda shi duk abin da ka ce na je tafi ƙarshe masai ka ci ka kasa yadda shi aula bista ko kuma abin da ka sai tufafi ka sa a jikinka fa'ablaita ya diddige ƙarshe ba haka bane duk yadda ka je kasuwa ka siyo kaya masu tsada kana ji da su wanda a lokacin da ka siyo su aka ɗinka maka za ka sa su idan wani ya matso kusa da su sai kai masa fada don kai masu kwizin ɗin gugar da aka yi maka ba haka ba ne amma watan wata rana sai ka ga wannan kayan da su ake share-share e kai kanka ma ka ɗauko ka ce mi ƙwan wani tsamma na goyi takalmi na wannan kayan to ƙarshen ka kenan duk tsadarsa ko miliyan ɗaya ka sa ka sai haka za ka yi masa haka duniya take siya lalace haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ko abin da ka sa a jikinka na tufafi fa ablaita ya riddige ƙarshen sa kenan sai abu na uku shine mai amfanin auta saddaqata ko kuma abin da ka dauka kai sadaka da shi fa ambaita wannan kuma sai ya zarce sai ka zartar da shi ina ya zarce shine wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai karbe shi baka ladan sa to duk dukiyar mutum uwa haka take duk abin da ka san ka tara a duniya haka yake ko dai abin da ka saya ka dibge shi a gefe na kadarori da abin da ka aje na dukiya da sauransu wannan daman ka ajiye ne a gefe ba naka bane dama eh ba naka bane da ka mutu za a fara rigima akan su ba ka bane za a fara rigima tun wani lokacin ma wallahi tun kafin tun kafin jikin ka fara ribiya wallahi za a fara rigima akan dukiyarka wallahi kuwa duk kafin jikin ka fara ribiya mutane za su ta rigima akan dukiyarka ana wallahi gidan gidan ka gidan waje kaza ni ni ne dashi gidan ka akwai kadara a wajen wani ai ta rigima kai kana can kana shan bala'in da kake sha ko kuma abin da ka siya tun a duniya ka ci a cikin ka abin da ka siya ka ci a cikinka kuma za ka ga me yake yi ƙarshen kashin kashinsa za ka yi duk yadda ka ci abinci ka gama ‘yan mintuna ne shi kenan sai ka shiga banɗaki shi kenan sai ya fita to sai abu na ƙarshe shi ne abin da zai amfane ka shi ne abin da ka ɗauka kai sadakarsa abin da ake nufi da sadaka shi ne ka ɗauka ka ba wani ko ka gina abin da ko bayan kai zai ci gaba da amfani wannan duk sadaka ne to wannan shi ne fa'ambaita kaga ka zartar da shi ma'ana zai zarce wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan ɗan wato wannan shine duniyar duk fafutukar da muke suni abubuwan da muke kaiwa a kansu shi sa kai da kanka sai ka zaɓi wanda ka fi so eh sai ka zaɓi abinda za ka cika ka sayar da shi ko abin da za ka sa ya radiddige ko abin da za ka ajiye a rigima akan sa dora maka nauyi ko kuma abin da za ka bayar ka je ka tsinta gobe kiyama a wajen Allah madaukakin sarki kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi Allah ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2958 kitabuz zuhdi a cikin farko farkon kitabuz zuhdi wa an Jabir radiyallahu anhu hadisi na gaba an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi marra bisuqi ya wuce ta kasuwa annabi ya wucewa ta kasuwa wan nasu kana fatu mutane suna ta kaiwa da komowa gefe da gefe shine kana fatu mutane suna gefen kasuwa ana ta kaiwa da komowa yadda ka san idan ka shiga kasuwa ana hada hada eh ba za ka shiga kasuwa kan kowa a zaune ba a'a ba kasuwa bane za ga wannan a zaune wannan a tsaye wannan gudu-gudu wannan yana bada kaya wannan yana karba ana ta hada-hada a kasuwa to annabi ya zo wuce ya ga ana irin wannan hada-hadar a kasuwa famarra bi jiddiyin asik mayyit sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya wuce ta wajen wani bi jiddiyin shine dan akuya eh wani nau'i ne na dan akuya wanda yake asik a asikun mai yankakken kunne ko mai dan karamin kunne wani nau'i ne na ɗan akuya wanda larabawa sun tsane shi ba sa son sa ɗan akuya ne mai ɗan ƙaramin kunne ko a raye ma ko a raye ma ba larabe ba ya son wannan ɗan akuya ba sa son sa kwata-kwata to sai annabi ya zo wuce mushensa ba fa maraye ba raye ba wanda yake a raye ba mataccen sa ya mutu mushe ne irin ya mutu an cillar da shi sai annabi ya zo ya wuce sai ya ganshi sai ya ganshi akan hanya fatanawalahu sai annabi ya je wajen sa sai ya dan kama hannu sai ya dan sa hannunsa fa'akaza bi uzunihi sai kama wannan kunnan an fahimta abinda suke kyama din a cikin sai kama wannan kunnan mushan ɗan akuyan sun makala sai annabi ya juye kalli sabansa sai sai musu ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham waye a cikin ku zai so ya bada dirhami ɗaya a bashi wannan dirhami ɗaya ya bayar a bashi wannan mataccen fa ina fata an fahimta fa qalu sai sabai suka ce ma nuhibbu anna lahu bi shay'in wa ma nasna'u bihi ya rasulullahi wallahi ba masu wannan mu ba da shi a ba mu ba da ko menene ko mai kankantar abin da muke da shi mu bayar a ce za a ba mu wannan ya rasulullahi to me ma zami da shi ba ma nasna ubi me zami da shi qala sai annabi sai atuhibbuna annahu lakum to in za ku so a ce naku ne wannan wannan mushan dan akwai mai karamin kunne qalu sai suka ce wallahi wallahi law kana hayyan ya rasulullahi mun rantsa da Allah ko da wannan abin wannan dan akuyan ya kasance rayayye ne da ransa lakana aiban fihi ai aibi ne a cikin sama a ce naka ne li'annahu asikun saboda mai karamin kunne ne ko mai yankanke kunne fa kaifa huwa mai ya rasulullahi ba ya kuma ya mutu ko da rayayye ne ai aibu ne ma a ce wannan naka ne ballanta na kuma matacce fa qala to sai annabi zai biya musu karatu idan ma duk wannan misali ne yanzu zai biya musu karatu sai ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda kaji annabi ya rantsuwa a kansa ya kai ce ina rantsuwa da Allah la dunya ahwanu ala Allah azza wa jalla min hadha alaikum ce to duniya tafi kaskanci da rashin kima da daraja a wajen Allah madaukakin sarki sama da irin kaskancin da wannan dan akwai yake da shi a wajen ku yan uwa an fahimta kaskancin duniya da rashin kimar duniya da rashin martabar duniya a wajen Allah maɗaukakin sarki ya fi yadda kuke ɗaukar wannan ɗan akuyar da ƙasƙanci a wajen ya kuwa haka wannan duniya take ba a wajen Allah maɗaukakin sarki duk yadda muke faɗan na akan ta haka take a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah baya santa baya ƙaunarta ya yi wuta ne ya aje mu a ciki don yin zarrabe mu ya gidan jarraba ne to kai ta kake faɗa da kokawa akan gidan da Allah baya so baya ƙauna kai kuma shi kake so eh kun ga shine makasudin karatun littafin namu kirin shedan eh shedan shine duk wannan abubuwa yanzu duk mun juye za ku ga duniya kawai ita ce a gaban mu ita ce kawai a ranmu duk mutumin da ka gaira wata fafutuka duniya yake so ya tara duk mutumin da yake da duniya shine mai martaba in baka da duniya baka da martaba in kana da duniya kana da kima da daraja a wajen mutane in baka da shi ba to sai dai ka haƙuri ka koma gefe Allah ganar da mu wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2957 a cikin kitabun zuhudu a farko farkon kitabun zuhudu hakan imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa a cikin hadisi mai lamba ta 360 a majalladinsa na uku وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث النقبة أن كبوش دك صحابي أبو هريرة الله يقرأ مسير ده يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أن الله إرادة أمن تسأر تبت أغريشنا تيوى الدنيا وأن الدنيا ملؤونة سينانية انجوا انجم أن الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الدنيا لعنانية ملعون ما فيها abin da ke cikin ta ma la'ananne ne ba ma ita duniya ba abin da ke cikin duniya shi kansa tsinanne ne sai annabi ya toga ya ce illa zikrallahi wa ma walahu sai dai ambatan Allah da abin da ke bibiyar ambatan Allah da abin da ke bin ambatan Allah duk abin da ba ambatan Allah ba to ya shiga cikin wancan tsinuwar sai abin da ke mun ambatan Allah shi ne mai kamar dukkan wani aiki na ɗa'a da ibada duk ma walahu ne da aikin da mutum zai je ya yi don ya nemi halak ɗinsa duk aikin da zai taimaka maka kai ambatan Allah ɗin shi ma kuma ma walahu ne ina fata fahimta yan uwa sana'ar da kake yi ka fita ka je ka nemi abinci duk wannan ma walahu ne shi ma kana yin sana'a ne kai aiki kai kwadago don ka samu abin da zai taimaka maka kai mai kai zikirin lahi kaga shi ma walahu ne ko saboda ka shi ma ya shiga ciki da duk wani aiki da yake na ibada na bin Allah ne duk mawalahu ne shi saboda ka waɗannan abubuwan su ba tsinannu ba ne su ba su shiga cikin tsinuwar Allah maɗaukakin sarki ba sai wa alimun sai wanda yake ƙoƙarin sanar da mutane malamin da ke ƙoƙarin sanar da mutane addininsu wa muta'allimun da kuma mai ƙoƙarin neman ilimin to kun waɗannan guda hudu su kaɗai ne ba tsinannu ba su kaɗai ne na farko shi ne ambatan Allah na biyu abinda ke bibiyar ambatan Allah shi ne bayanin da maka na uku malami na hudu mai neman karatu ɗalibi kenan duk wanda ba wannan ba ya shiga cikin wani tsinuwar Allah maɗaukan sarki kiyaye mu da shiga cikin tsinuwar Allah da ta manzansa wannan hadisi ibnu maza ya fitar da shi da imam al-baihaqi da imam tirmizi hadisi ne da yake shi ma ingantacce a sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' nasa حديث نكر شيء زامد أكاتا أكاتا إن شاء الله تعالى وعن أمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنكر قولك صحابي عمرو بن عوف الأنصاري ألا كار مسير ده يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نفسي راد أمن تسأرة ثبت أغريش يتي فوالله النبي يتي إنا رسوى ده ألا ما الفقر أخشى عليكم النبي يتي والله نيبا تلوتي نكي جيمك الصورو بينا جاء وصحبان سألوكتي eh kun san yadda annabi rayu da sahabbansa ko an rayu ne a cikin rayuwa da take ta kunci babu masu arzikin sosai yan kaɗan ne ba su da yawa to sai annabi ke gaya musu cewa shi ba a talauce ke ji musu tsoro ba talauce abu ne mai sauki amma walakin ahsha an tubsata duniya alaikum abinda nake ji muku tsoro shine kada a shimfada muku duniya kada duniya kuma ta samu eh Allah ya sako muku duniya kuma ta rinka shigowa ta kowanne angle ko ina kaga dukiya tana kwarara kama busitat alaman kana qablakum kama yadda aka shimfida ta akan al'ummomin da suka gabace ku ko kuma al'ummar da suka gabace ku fatamafasuha sai ku kuma kuma kuna gasa da rigegeniya akan ita duniya kama kama tanafasuha kama yadda su ma suka yi gasa akan ta lokacin da aka ba su ita fatuhulikakum sai ta halakar da ku kama ahalakatkum kama yadda ta halakar da su yan uwa mafahimci hadisi annabi ya ce ba talauci yake ji mana tsoro ba amma abin da yake ji mana tsoro shine duniya a ba mu duniya a sako mana arziki kamar yadda gashi na arziki alhamdulillah ya watsu yanzu a unguwa ɗaya sai ka kirga masu arziki mutum 20 30 40 amma yadda annabi suka rawa in aka ce ka kirga masu arziki a cikin sabon annabi mutum 50 kai an baka aiki ba haka bane in aka ce suwaye attajiran sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce sayyidina abubakar abdurrahman dan auf sayyidina usman na na khadija sewa eh ya aka shuka kaga ba su da yawa akwai wanda ba waɗanda ba amma dai abin da yake abin da yake nuna muku ba su da yawa ba a san su ba ba haka bane ba a san su ba ba su da yawa amma yanzu layin nan kada aka ce ka irga wanda suka ba naira naira miliyan 50 baya suna da yawa ba haka bane suna da yawa bari a ce a garin Kano bari a ce a garin kano suna da yawa sosai da sosai to annabi ya ce shine abin da yake ji mana tsoro idan kuma duniya ta samu babban abin da zai faru shine sai mu fara gasa a kanta tara gidaje tara motoci tara kadarori ketare ne ka sai kaza sai na sai kaza na fi ka kaza kai ma sai ka fi ni kaza haka akan duniya kuma ba akan lahira ba annabi ya ce shine abin da ke ji mana tsoro kuma an hakan ta faru abin da zai faru shine ita duniya kuma halakar da mu za ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada ita ga al'ummar da suka gabace mu su ma suka yi irin wannan suka yi irin wannan gasar ta halakar da su to mu suwa da ba za ta halakar da mu ba shine abin da annabi yake gama yadda ta halakar da su mu idan muka yi irin aikin da suka yi na gasa wallahi sai ta halakar da mu kuma da dan Allah ya uwa ana yi ko ba a yi gasar ana yi shine ma abin da ake gasa akan duki an kaje ana gasa wallahi akan tare duniya ne kan tara duniya to abinda annabi ya gaya mana kenan to wannan duk hadisin da suke mana bayani game da ita duniya da yadda take wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu dora insha Allah ta'ala akan sauran hadisai da malami ka mana sannan kuma zai ka mana maganganun magabata masu tsada akan abin da yake da alaka da gudun duniya ko kuma taka tsantsan da duniya Allah kalla abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة